أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى يومنا لهدي أشرين دبكوي قوة أكو هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة شكرة تدبو إيدة دريه أدى أربعين دقايا wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan sha ɗaya miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi masalam shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna cikin tafsirin alƙur'ani mai girma a cikin suratul an'am mun tsaya akan aya ta ɗari da arba'in da biyar zuwa ta ɗari da arba'in da shida shafi na ɗari da arba'in da bakwai a yau da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko kuma muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya alaramma malam usman Allah ya ce wa alal ladina hadu harramna kulli dhufur
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون نعم كافين مشيغا cikin bayani gadangadan kan wannan aya akwai dan wani guntun bayani da ya kamata mu yi akan baitutukan da muka kawo na Imam Suyuti wajen lokacin da ya kawo maganar wa tarku ula kafaru wannan tarku ula kafaru yana iya ɗaukar tarku guda biyu na farko wajen yi musu hukunci fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum in ka ga dama kai musu hukunci in ka ga dama ka kauce daga baya waɗansu malamai suka ce aka ce fahkum bainahum bima anzalallah kenan shi safi shi to sannan kuma wani tarku ula kafaru wasu na ganin cewa kamar ayoyin da suka yi bayanin kada a yi jihadi a farkon musulunci ku kyale su alam tara ilal ladina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zaka kuffu aydiyakum qul lil ladina qul lil ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyama Allah liyajzi qauman bima kanu yaktubun yaghfiru su yafi ba a neme su da fada ba daga baya akai umurni to kaga lafazin yana ido guda ma'ana guda biyu sannan fil harami qitalun da ya kawo fil harami yana nufin yaki a cikin watannin wato wata mai alfarma an gane ko to wannan wata mai alfarma ya salunuka an shahril harami qitalin fihi ko ba haka ba to mun yi bayanin cewa zance mafi inganci hurman waɗannan ashhur da garin makka to shi kan shi haram yana ɗauka haramin makka to dukkan su haramcin su ya dawo ba za mu yaƙi kafirai ba sai sun in sun fara mu da yaƙi wala tuqatiluhum inda al-masjid al-haram hatta yuqatilukum fihi fa in qataluukum faqtuluhum kenan zai zamanto kenan ko da cikin ashhurul hurum suka fara yaki da ku kuma shi ma faqtuluhum domin harmat wato hurumcin guda ne ina fatan mun fahimci wannan Allah ya ganar da mu Allah ya ce wa alal ladina hadu akan waɗanda suke yahudawa mun yi bayanin kalma ta hadu da abin da take dauka da ma'ana wanda malamai suka yi bayani satin da ya gabata haramna mun haramta musu haramtawa na shari'a an gane ko domin in haramtawa ta kasance ta shari'a to ita ce ake iya taka doka amma haramtawa wanda ba ta shari'a ba babu wanda ya isa ya saka ta haramci na kauni Allah ya ce abu kaza ba zai yiwuwa ba a kauni to babu wanda isa ya saka wannan annabi Musa Allah ya ce wa harramna alaihi almaradi'a min qablu fa qalat hal adullukum ala ahli baitin yakulunahu lakum wa hum lahu nasu harramna mun haramta ma annabi Musa kaga ko bai sha wannan nunun ba don wannan kaunan ne bai yiwa Allah ya ce abu ba zai kasance ba a kaun kuma ya kasance wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'una ai ba za su taba dawowa ba ina fatan kun fahimta sai sai mu bambanta tsakankanin waɗannan haramcin guda biyu mun haramta musu kullazi zufur dukkan abin da yake yana da zufur malamai suka ce abin da ake nufi da shi shine abin da yake da isbu fiha zufur an gane ko yana da isbu an gane ko wato abin nan eh, farce ko harce fiha zufur wanda akwai akaifa ko akaifa a cikin ta to wannan an haramta musu shi ba ana nufin kofato ba kamar da suke cewa koko al-makhalib shine abin da suke yin farauta da shi ba haka ake nufi ba ina fata an fahimci ne a zance mafi inganci wallahu ta'ala a'lam Allah subhanahu wa ta'ala ce to wa min al-baqari wal ghanam da kuma dangin al-baqar shanu an gane ko kenan mace za ta shiga ciki namiji zai shiga ciki saboda jam'i ne wal ghanam da kuma kananan dabbobi haramna alaihim shuhumahuma mun haramta musu man su ko kitsin su zamu ce kitsi an gane ko Allah ya haramta musu shine munasaba ta kawo wannan aya can su waɗannan an kore abin da suka haramta an gane ko sannan aka kawo abin da Allah haramta musu a shar'ance sannan aka kawo abin da aka haramta a shari'a wanda ta gabata dan kan ba mutum ya kawo ƙarya kuma tahaddi ne an gane ko ƙalubale ne ga waɗanda suke ganin manzo sallallahu alaihi wasallam ummina yana ba da labarin abin da yake cikin littattafan da suka gabata ku bar mayin ƙarya ya ku mushrikan makka na fata an fahimce ni domin shari'a yahudawa ta gabaci mi ta gabaci abin da su mushrike suke akan shi ina fatan kun fahimce ni sai ya bada labari dan haka in yahudawa ma suna iya su ƙaryata Allah ya haramta musu shuhumahuma ash-shuhum muka ce jam'in ne ash-shahab an gane komai at-turub in ji malamai da sa'u as-sarb al-qita'u ar-raqiq alladhi yughatti al-jaw shine wato rufi wanda wanda yake bai da kauri alladhi yughatti al-jaw wanda yake rufe cikin dabba to wannan shi man shi shine aka ko kitsen shine aka haramta musu an gane ko wal karshi kuma da abin da yake rufe tumbi an gane ko jam'u kurushi alfarku shi ma tumbi ne da fa'un da ra'un da sa'un kuma ana kiran shi alfarasa jam'in shi furus min baini farsin wa damin labanan khalisun sa'igan lisharibin kamar yadda Allah faɗa a cikin suratul nahl to waɗannan an haramta musu su an gane ko wannan haramun ne Allah ya haramta musu a wancan lokaci to wata hanya suka bi sai suka bi wata hanya ta dubara ta halatta maka su waɗannan abubuwa hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ibnu abbas ya ruwaito shi yana cikin sahihul bukhari yana cikin sahih muslim sannan kuma imamu nisa'i ya kawo shi a cikin as-sunanul kubra sannan imam ibnu majah ya kawo cikin sunan nashi an gane ko daga ibnu abbas wanda kuma imamu bukhari yace waɗanda suka bi ibnu abbas cikin wannan riwaya akwai sahabin manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam jabir dan abdullahi da abu huraira an gane ko wani daga cikin sahabbai ana kiran shi samurah an gane ko ya ya abin nan eh abin nan da yake suna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wani sahabi da ake kira Samura to sai giya kun san giya haramun ce to in ta zamanto ba ta abin nan takhallalat malaman zauri suna cewa in ta kununta ta koma kamar kunu ma'ana ba ta sawar maye an gane ko to sai yana sayar da ita saboda da wannan hujja ina fatan kun ce sai labari ya kai ga Umar sai sayyidina Umar ya yi mishi zambo to waɗannan hadisan ne 'yan shi suke ɗauka ko da mun ce giya tana sawan maye misali mummunar fahimta ce ai da sahabban hashen giya sun yi zamanin yi daga baya suka tuba ko ko mu ce a'a Umar ya yi wannan saddan lizzari'a ina fata an fahimce ni to sai sayyidina Umar da aka bada labarin wannan sahabin ba a khamran domin ya zo rajulan ko fulanan a wata riwaya an kawo sunan shi an gane ko sai sayyidina Umar ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la'ana Allahu al-yahud Allah ya la'anci Yahudawa, a wata riwaya ƙatal Allahul Yahud, Allah ya la'anci Yahudawa, hurrimat alaihim shuhum, an haramta musu ashuhum kitse wanda ya zo wato na waɗannan dabbobin. An gane ko? To lokacin da aka haramta musu, fajamaluha daga jamala ya jumulu shi ne ba kawa ba sai suka narkar da shi. A wata riwaya fajammaluha an gane ko to ba mu sani ba da wanne ne zo saboda sabanin lafazi ne a cikin hadisi almuhimmu dai jamala yajmulu ko kuma jammala yujammilu an gane ko malaman luka suke cewa ma ha ana cewa ajmala yujmilu wanga ba na kawa bane ba kuma na kawo abu ne haɗe ba a'a ana nufin narkar da abu fa ba'uha sai suka sayar da ita sai suka karbi kuɗi sai suka ci an gane ko in kana son ka fahimci irin waɗannan lafuzza na hadisi kadiba cikin wato umdatul qari sharh sahihul bukhari da kuma fathul bari sharhi na abin da ibn hajar al-asqalani tahqiqi na shaibatul hamd yayi kokari ya kawo dukkan riwayoyin hadisi da lafuzan shi wanda sun ka tabbace ce ma wata riwaya ta zo da kaza kenan nan ne zaka yin dirasa dan kada ka karyatar da wani lafazi baka san daga ina ya fito ba ina fata an fahimce ni to almuhimmu dai nan abinda ake son a nuna dubara ce aka yi Allah ya haramta kitse ba a ci ba sai aka sayar da aka sayar sai aka karbi kuɗin aka ci Allah ya hana a ci kare sai mutum ya kama kare an gane ko sai ya sayar sai ya karbi kuɗi ya ci wai dubara zai ma Allah subhanahu wataala ina fatan kun fahimce ni wannan ita ce aqida ta Yahudawa lokacin da aka hana musu kamun kifi an gane ko sai su yi tarkoran juma'a ran asabar sai ya shiga ran lahadi sai su kama Allah ya kama su to wannan kuma shine abin da yanzu musulmi suke akan shi mafi yawanci wai dubara za a yi ma abu ko a ta hanya wanda za a yi dubara ko a canza ma abu suna ina fata an fahimce ni kamar yadda turawa suke yi sai su ce zina idan namiji ya kai shekara goma sha takwas mace ta kai shekara goma sha takwas to ba zina bane suke yi suna yin wato suna wato tasbiqul hurriya ne tabbatar da yanci su ne suke yi ba zina bace suke yi to kaga wannan dan zina an canza mata suna an ce mata yanci koko dan an ce tsage hijabi yanci ne an gane ko koko an ce magiya ruwa sai hukunci sai koma na ruwa a'a taghyirul asma la yughayyiru al haqa'iq duk yadda an ka canza ba abu suna indai haramun ne haramun ne ina fatan kun fahimce ni ko an ki ko an so Allah shi mu da tsari irin waɗannan da haka waɗannan dai dubartu dubarce ba za su ba za su ba za su dace ga mutumin da yake da imani ba don ba a yi ma Allah wayo kamar yadda munafikai suke yi yukhadi'una Allah wallazina amanu da kafirai to sai Allah ce illa ma hamalat zuhuruhuma an gane ko kenan sai abinda wato zuhuruhuma suka dauka bansu kamar gadon bai shine wato abin nan ko kuma azhar suna nufin azhar waɗansu malamai sun fassara shi da gadon bai shine yana da wani kashi to akwai kitse wanda yake haihuwa a saman sa wannan an yafe mushi an gane ko waɗansu kuma azhar abin da ya dauki yake cikin ciki an gane ko wanda yana can sama daga kitso daga kashi na sama wajen almaba'ir inda kashi yake biya wuce maba'ir wuri ne na kashi daga alba'ar an gane ko shine kashi kamar yadda imru al-qais yace tara ba'ar al-ar'ami fi arsatiha kana ganin kashi ko turusu tunda malaman zaure suna cewa turusu inda yake biya wuce to nan ma kitsan da ya zo a wannan wurin ta hanyar waɗannan kasusuwan an yafe musu shi ina fata an fahimce ni al-ar'am barewa ake nufi jam'i ne na ar-ri'im kamar yadda yace wajidin kajidin ri'i barewa illa ma hamalat zuhuruhuma sai wanda kuma suka dauka to shi wannan istisna'i ne kenan an halatta musu shi awil hawaya ko ko abin da yake cikin hawaya an gane ko mun kawo jam'i ne na hawiya ko hawiya ko hawiya'u abin da yake cikin hanjin su an gane ko to shi wannan shi ma an yafe musu shi ma'tufi ne akan illa ma hamalat zuhuruhuma ba ma'tufi bane akan haramna don inda ma'tufi ne akan haramna da zai kasance shi ma haramun ne amma sai zamanto ma hamalat zuhuruhuma kenan wa illa ma hamalat kul hawaya wanda yake nuna maka nahawu da lugha suna da tasiri wajen tafsirin alqur'ani domin an ce ma'tufi akan kaza sai ya zamanto zai bada wani hukunci ina fatan kun fahimta da kuma ilmul qira'at shi yasa wani dalibi yayi bincike kan ilmul qira'at wa asaruhu fi wato istikhraj al ahkam shar'iyya ilmul qira'at in sun canza wani lokaci zai iya kawo bambancin hukunci a cikin shari'a haka ilmul lugha duk wani fage ne wanda yake mai nisa wanda kuma yana da kyau ɗaliban ilimi su san su kuma su yi bincike a kansu an gane ko a cikin tafsiri ko hukunce hukuncen shari'a ko istishhadi da ilmul qira'at a cikin qira'o'in da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam almutawatira da waɗansu suke suka a cikin su waɗanda ba su da ilimi ko kuma ashadza waɗanda malamai sun yi sabani kan hukunci da su mutlaqan ko ko sai an abin nan sai in suna da waɗansu sharuɗa an gane ko wannan duk abubuwa ne waɗanda ana tattaunawa akan su a wajen malamai da kuma istishhadi da shi'iri bayan karni hudu shin akwai shi ko babu shi wanda mun gaya muku malamai sun ce yanzu zance mafi inganci lugha za a istishhadi da magana duk mutumin da ya cancanta a istishhadi da shi an gane ko da almuwallidin ko almuwalladin almuwallidin ana ganin masu kirkiro kalimomi waɗanda aka haifa ba cikin larabci ba ko almuwalladin waɗanda an haife su cikin asr wanda yake asri na daulolin musulunci aka haife su a ciki to an yi sabani zance mafi inganci za a istishhadi da shi ko kuma shin akwai ijtihadi a cikin fiqh bayan karni na hudu ko babu zance mafi inganci akwai ijtihadi don bayyuwa a ce musulunci ya tsaya saboda karni na hudu wanda su tafi akan wannan shi yasa suka ce fiqh ba yadda za a yi aka wata magana sabuwa wannan magana tana da tasiri ka duba cikin adwa'ul bayan na shankiti a cikin suratu Muhammad ya tattauna akan wannan mas'ala da kuma istishhadi da magana ta sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaka ga malaman lugha waɗansu ba su istishhadi da maganar sahabbai wato ustazu doktor musa'id al-tayyar a cikin at-tahrir fi usul at-tafsir yake cewa su sahabban nan larabawa ne masu jin larabci ingantacce ga su malamai ga su sun yi karatu a makaranta ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna cikin lokacin da lugha bata gobata ba to sai ga an yi istishhadi da baiti na sha'iri amma an aji maganar sahabi yace wannan magana a bincike ta musamman wajen ƴan lugha da suke wani tunkaho Allah ya gane da mu awil hawaya aw makhtalata bi'azm ko ko abin da ya tudanya da da kashi wannan yake nuna abin nan saukin shari'ar musulunci duk abin da yake da tsanani kaga da an ce abin da ya tudanya da kashi sai an fitar da shi yaushe za a ci naman shari'a an gina ta ne akan mi akan sauki waɗanda suke cewa addini yana da tsanani ƙarya suke yi domin da addini yana da tsanani da bai dace a ce yau adadin musulmi a cikin duniya zai kai nawa biliyan ɗai ko miliyar ɗai da mi da rabi ko da ziyada da miliyon ɗari shida ko da miliyon ɗari takwas ko yanzu ma ana tunanin ya kai biliyan biyu yanzu duk mutum miliyar biyu ko biliyan biyu su yarda su shiga cikin wahala wahala ai ko mutum guda gansa yake yi gudu ku daina ƙarya wannan ƙarya ce addinin musulunci bai da wani tsanani sai dai kai ne kake ganin tsananin sa saboda shaitan yayi ma fitsari a cikin kunne ko aka aw il hawaya aw makhtalata bi azm Allah ce to zalika wancan hukuncin da zai lahun mun yi musu shi bi baghihim saboda zaluncin su an gane ko zaluncin nan malamai suka yi bayanin wani zalunci ne waɗansu ɗauki cewa zalunci ne wanda zo a cikin suratu an-nisa wanda muka yi bayanin shi an gane ko fa bima naqdihim mithaqahum wato warware alƙawli wa kufrihim bi ayatillah da kafirce ma ayoyin Allah wa qatlihimul anbiya da kashe annabawa bi ghairi haqqin wa qawlihim qulubuna ghulf da fadasu qulubuna ghulf بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا duwan can fa biwa raqatihim zuwa karshen shi la'annahum mun la'ance su to fa bi zulmin wani zalunci ne shin waɗanda abubuwa da suka gabata dole ko kafirci yana daga cikin su ina fata an fahimce ni kenan ana nufin yahudawan da suke rayuwa kafin manzo sallallahu alaihi wasallam zulmikin waɗanda abubuwa amma kuma fa bi zulmin ai afsila shi yasa waɗansu malamai suka ce a'a wani zalunci da ake nufi ba waɗancan da suka gabata ba amma alhali ko kafirci zai shiga cikin dole tunda kafirci abu ne wanda yake a ko kuma a'a ba waɗannan ɗaya da aka jera ba akwai waɗansu sabo da suka yi ba Allah don nan an kawo waɗansu abubuwa daga cikin su akwai i'tida yawmus sabt yana daga cikin zaluncin da suka yi an gane ko daga cikin i'tida'in da suka yi akwai wato rashin mutunci da suke yi daga lokaci zuwa lokaci fazhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'iduna ko ba haka ba da cutar da annabawansu duk dai za su shiga ciki to wannan zaluncin yasa Allah subhanahu wataala ya haramta musu bi baghihim saboda zaluncin su kalima ta al-baghi wani lokaci tana nufin zalunci kalima ta al-baghi wani lokaci tana nufin nema baga ya bugi tana nufin talaba to shi yasa sai kai hasara wajen kalmomin da suke ɗaukan ma'anoni daban-daban kamar yadda muka faɗa kalima ta alfai'u tana nufin dawo da mata alfai'u tana nufin abinda aka samu cikin ganima ma afa Allahu ala rasulihi fa in fa'u fa inna Allaha ghafurur rahim wadansu malamai suka ce fa in fa'u ba'daha waɗannan watanni wasu suka ce a fa in fa'u qablaha kaga alhasu shida daga cikin ka'ida ta lugar larabci kuma zai yi tasiri wajen fitar da hukunci na shari'a amma sai ka ji wani ce a ko baka san loga ba shikenan kana iya yin aiki a cikin shari'a daga ina ka samu wannan ina fata an fahimce ni zalika jazainahum bi baghihim mun sakan ka musu da wannan saboda zaluncin su kuma kalima duk in ba ta da wasali in ba malami kace ba kana iya rikicewa kaga yanzu misali fahimna in an ce fahimna zaka iya cewa mun fahimta amma kuma lokaci a'a tana nufin fahimna sai muka imauta kamar yadda hariri ya kawo shi a cikin muqama hina fahimna lokacin da muka gane al maqam al qat'iyya daga hama yahimu ya dimauce an gane ko fahimna kenan mun dimauce ko ko yanzu an ka kabo fa'un da ha'un da ba'un da nunun da alif alif baki da hausa kenan ya zaka tsiro shi kana iya cewa fahabna to fahabna kayi zaton mu ko ko fahabna ka dauki cewa mu ko fahabbana ya motsar da mu daga habba ya hubbu hububun riya ina fata an fahimce ni to wanne ne ake nufi kaga dole cikin wa- rashin wasali yana sa baka zama malami sai kai karatu ka je wajen malamai kar ka dauki wani abu wanda ba shi bane sai ka shiga cikin rikici bari mu gani daga cikin wadansu abubuwa inda hariri ya kawo su a cikin muqama hariri a cikin muqama yake cewa la'amruka na rantse da rayuwarka wadansu malamai suka ce to nan saboda zarurar sha'iriya ne domin ba a rantsuwa da wani in ba Allah ba ba a rantsuwa da rayuwar wani in ba Allah ba da yayi rantse da rayuwar manzo sallallahu alaihi wa sallam la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun amma kai sai dai ka rantse da ubangijin da ya halicci rayuwa to sai waɗansu malamai suka ce za mu kaddara la amru wato la rabbi amri rabbika amma bai kawo shi ba saboda zururar shi'iriya ko ko hariri yayi kuskure shi na daga cikin waɗanda suke ganin ana iya rantsuwa da wani wanda ba Allah ba misali ana iya rantsuwa da rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam mu fahimci wannan da kyau malami ne za mu iya masa uzuri yadda kowa za ka yi masa uzuri in yayi kuskure kada ka ɗauki wani baya yin kuskure yace la amruka na rantse da ubangijin rayuwarka mu haka zamu fassara ma tughnil maghani ba za ta amfani al maghani ba maghani nan ba ana nufin dukiya ba ana nufin jam'i ne na al maghna wurin zama ka allam yaghna fiha kamar ba su taba zama ba a cikin waɗannan gidajen an gane ko shine ghaniya bil makani yaghna kenan idan ya zamna a wuri laraba suna cewa ghaniyal makan wuri ya rayu umiral makan an gane ko kuma akwai ghana yaghna shine ya samu dukiya to almagna masdar ne da sunan wurin da ake zamnawa an gane ko amma in aka zo aka ce alghuna'u ko an ka ce alghina'u yana nufin waƙe kaga wasali ya canza alghuna da alghina waƙe amma in an ka ce alghana wato abin nan in an ka ce alghana'u ana nufin amfani kaga da kasra da damma waƙe da fata kuma yana nufin amfani da wadata ina fatan kun fahimce ni abinda zai amfane ka annafu wal kifaya da abinda zai ishe ka to kaga wannan in baka sani ba sai ka je ka ka fada cikin matsala amma kuma in aka zo aka cire alhamza an ka ce alghanan alghana to in an ka ce alghana shine masdar na zamnawa ko ko suna na zama a wannan wuri in an ka ce alghina da kasra diddul faqri wato kishiyar talauci in an ka ce alguna ba tare da an kawo alhamza ba jam'i ne na algunya shine abin da zai wadatar da kai kaga wasali ya canza ma'ana ta canza ka san da wannan kuma kai ka ce malami ne walal ghina da abin da ka tara na wadata to ga inda zamu je cikin karatu yace idza sakana al musri sara wa sawabihi idza sakana al musri idan ya zauna al musri shine ismul fa'il ma'abucin wadata daga as-sara'u ne الثرى cikin ƙasa lahu ma fi samawati wa ma fil ardi wa bainahuma wa ma tahta athara yace wa sawabihi sai ya tabbata a cikin ƙasa to nan dibo sawa an gane ko yaswi ya tabbata a cikin ƙasa sawa'an ya tabbata a cikin ƙasa ko ya zauna a wuri sai yace fajr fi maradillahi kai gaugawa cikin neman yarda Allah abin da ke sa a samu yarda Allah an gane ko maradi abin da ke sa a samu yarda Allah bil mali da dukiyar ka radiyan kana mai neman yarda Allah bima taqtani min ajrihi da abin da zaka samu na lada sakamako da ubangiji wa sawabihi da lada Allah to dibo can sawabihi ya zamna a wurin sawabihi sakamakon Allah nan sawabihi sawa fi'ili ne bihi jar wal majrur shi ko sawabihi nan al mudaf wal mudaf ilayhi duk aluga ya kawo shi yace wa badir bihi kai gaugawa da dukiyar ka sarfa zamani musibun zamani an gane ko fa innahu shi zamanin nan bi mikhlabihi da shirgen shi shirge shine wato haƙura da ke saman haƙura waɗanda ke zuwa su ake cewa shirge an gane ko al-ashgha mai shirge haƙura waɗanda a saman waɗansu asirin al-mikhlab shine zaga ko abin da ake farauta da shi dagi kenan yahulu yake halakarwa wa nabihi da kuma zagashi kaga nan nabihi rike shine zaga wala ta'mana ad-dahr al-kha'una kada ka dai ka yarda da zamani al-kha'un mai yawan yaudara to kaga zakin zamani abu ne wanda shari'a ba ta yarda da shi ba ina fata an fahimce ni mun fahimci wannan to kaga hadisi malami ne sai mu ce yayi kuskure domin hadisi na Abu Huraira wanda yake yazo cikin sahihul Bukhari yazo cikin sahihul Muslim yazo kuma cikin adabul mufrad na Imam al-Bukhari yazo cikin sunan na Abi Dawuda yazo cikin musnad na Imam Ahmad an gane ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fala yaqulanna ahadukum ya khaybata dahr kada wani yace ya wato ya asarar zamani wannan zamani da muke ciki fa inni ana dahr ni ne wato kina ad-dahr ay muqallibu ad-dahr domin nan bai bai daga cikin sunan Allah ad-dahru zamani ko ba haka ba uqallibu laylahu wa naharahu ni nake jujju ya dare da kuma yini kenan kada ka zagi zamani ka ce wannan zamani sai kaza sai kaza kaga wannan hadisi ne wanda yake ingantacce ina fata an fice ni dole sai ka fahimci hadisi ya inganta ko bai inganta ba da turuq din shi kuma da waɗanda sun ka fitar da shi domin a lokacin da muka yi tafsiri na suratul fatiha mun kawo cewa sunaye mafi girma shine suna wanda an ka danganta zuwa ga Allah to wani in yayi bincike zai gano akwai wani hadisi da'ifi ko ma hadisi ne wanda la asla lahu da ake cewa afdalul asma'i ma ubbida wa hummida mafi ɗaukaka suna ma ubbi da wanda anka danganta zuwa ga Allah anka ce Abdullah wa hummida ko anka ce Abdul Hamid ko aka gode ma Allah da shi to kaga wannan hadisi ne la asla lahu amma in ka duba akwai wata riwaya wadda ta zo daban sabanin wannan an gane ko hadisi ne na Abu Wahab al-Jushami an gane ko wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato tasammau bi asma'il anbiya kuna isa wa sunayen annaba ko kuma sanya sunayen annabawa wa ahabbul asma'i ila Allah mafi soyo sunaye zuwa ga Allah Abdullahi Abdullahi wa Abdurrahman da Abdurrahman an gane ko wa asdaquha mafi gaskiya daga cikin sunaye Harith Harith wa Hammam da Hammam waɗanda hadisi ya dauka ce Harith da Hammam malaman zaune suka ce manomi dan mai himma an gane ko to kaga har wa aqbahuha mafi munin sunaye har ka sa danka suna sunan yaki wa murrata da murra baci imam abu dauda ya fitar da wannan hadisi an gane ko sannan kuma akwai hadisi na ibnu umar wanda na cikin sunan tirmidhi an gane ko wato inna ahabbal asma'i ila allah abdullahi an gane ko wa abdurrahman mafi soyo sunaye to kaga wannan riwaya ce daban imam al-bukhari ma yayi babi babu ahabbul asma'i ila allah amma bai kawo wannan hadisi ba sai ya kawo mutumin da ya sanya ma danshi suna Jabir yace muka kyamaci wannan sunan har yazo ya ga ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sam ibnaka Abdurrahman ka sanya ma danka suna Abdurrahman to kaga wancan sai malamai suna cewa la asla lahu amma kuma tana yiwa akwai wadansu hadisan da suka inganta wani sai ya zabura kai tsaye ce a ai kaza ba kaza bane shi yasa sai ka bambanta tsakanin in an ce maka hadisi da'ifi ne ko ko a ce maka wannan isnadin wannan hadisi da'ifi ne domin isnadin hadisi in ya zama to da'ifi ba shi ke nuna hadisin da'ifi bane tana yawa wata hanya ya inganta mun fahimci wannan da kyau karatu ne wanda ɗaliban ilimi dole sai an yi hakuri da shi ala ayyati hal wannan ɗaya ne daga cikin abubuwan da ake son a bukata da kuma at-ta'rif ka san yadda ake sanya kalima a cikin yaren larabci in babu ta wani daga cikin malamai yan kasar Libya ina bambanta ba ya rubuta risala akan wannan shiri at-ta'rif Hariri ya ce to wala ta'mani dahar al-kha'una mun ce ba a zagin zamani al-kha'una mai yawan yaudara wa makrahu da makincinsa fa kan khamilin so da yawa mai rauni an gane ko daga al-khumulu ne shine rauni ad-da'af akhna alaihi ya halakar da shi wa nabihi ai wa nabihin da mutumin da yake mai mai kaifin wayo mai kaifin hankali kaga san nabihi kalima biyu ce da al-mudaf nabu da ha'u shi ko nabihin ne nan shine mutumin da yake mai kaifin hankali in baka sani ba akwai matsala wa asi hawan nafs ka saba mason rai allazi ma ata'ahu wanda babu wanda ya marayuwarsa da'a aku dallatin ma'abucin banna ko abin nan bata illa hawa face ya gangaro ko ya fado min iqabihi daga saman shi al'aqabatu shine sama kololuwa al'aqaba wani lokaci shine abin da ya tare maka yi maka shamaki falakta hamal aqaba kaga sai ya ce wa hafiz ala taqwal ilah ka kiyaye tsoron Allah wa khaufihi da tsoronsa an gane ko ko da saunar ubangiji litanjuwa dan ka tsira mimma yuttaqa min iqabihi daga abinda ake neman kariya daga rashin min iqabihi na iqabin Allah can kaga iqabihi jam'i ne na faduwa daga sama iqab aqaba to iqab jam'i ne na wuraren faduwa ko kororuwa kenan za a fado shi ko iqabihi nan iqab ne ana nufin azaba mufrad ne faduwa wala talha an tafkari zambika kada ka shagala laha yalhu an tiskari zambika daga tuna zubin zunubinka wabkihi kai kuka bi dam'in da jini yudahil muzna wanda yayi daidai da ko ya dace da almuzna kamar yadda girgije yake zuba hala masabihi lokacin da ya zubo saba ya subu zubowa daga nan an ka samu as-sayyib shine girgije da yake zubowa wa masil li aynayka al-himam ka wato tuna mutuwa shine masil kaga kamar ga mutuwa tana gabanka al-himam kaga nan sai ka san wasali domin an ce al-himam ita ce mi ita ce mutuwa alhamam ita ce tantabara alhumam ita ce alhumma allati tusibu al-ibl wad-dawab wanda take samun raƙumi da dabbobi in baka sani ba kaga akwai matsala wa waq'ihi da faɗo wannan ta mutuwa musibata wa raw'ata malqahu da kuma tsoron nan na ganin mutuwa da haɗuwa da shi wa mat'ama sabihi da mat'am ɗanɗanon nan na sabihi ɗacin mutuwa kaga nan daci shine ake nufi to kaga hala masa sai nan ya amfani da masabihi in ka cire mimin sabihi da mat'ama kalimobi na nan mat'ama mimun tana cikin nan sabihi kenan can masabihin nan kalima biyu ne nan ko mat'ama sabihi sai ka cire mimun ka raba su yace wa inna qusara manzilil hayy hufratun duk abinda dan adam a karshen shi mai rai hufratun rami ne sayanziluha zai sauka mustanzilan an qibabihi zai sauka an qibabihi daga wato kokololuwarsa jam'i ne na qubba kaga qibabihi qubba ne kenan kalima ce mudaf da mudaf fawahan madalla li abdin sa'ahu su'u fi'lihi mummuna aikin sa ya bakanta mishi da rai don da kaga kana aikin mummuna ba ka jin komai a zuciyarka ka halaka wa abda salafi ya bayyana da as-salafi rishika gaugawa gyarawa qabla ighlaqi babihi kafin a miƙe masa kofa to kaga ne ighlaqi babihi can ko an kace an qibabihi an gane ko ighlaqi babihi nan kalmomi ne guda uku ighlaq kalima ce bab kalima ce hi kalima ce wancan ko qibab kalima ce daya hi din nan shine amma wannan kadan ne daga cikin abin da dai yazo muna na bayani muna fatan Allah shi muna jagoranci zalika jazainahum bi baghihim wannan mun saka muka musu saboda zalunci su shi ya kawo mu saboda baghi yana iya dukkan ma'ana daban-daban kamar irin waɗannan kalmomi masu kusa da juna wa inna lasadiqun Allah ce haƙiƙan mu masu gaskiya ne an gane ko sai Allah kawo jumla ismiya bai ce wa inni sadaqtu ba domin akwai bambanci tsakanin mutum mai gaskiya da mutumin da yayi gaskiya da mutumin da yake makaryaci an gane ko da mutumin da ya ƙarya da za a ce duk wanda ya yi ƙarya ya zama makaryaci da duniya kowa ya zama makaryaci amma wani lokaci dan adam zai iya yin ƙarya saboda wasu uzurra ko rashin sani ko jahilci ko larura ko kuɗin kayan miya sun ƙi zuwa wata rana kaga ko da dole wani lokaci in ba Allah gyara wuce an yi ta an gane ko to shi yasa in an ce mutum makaryaci ne ma'ana ta zan ɗabi'arsa amma an ce wane yayi ƙarya wannan ƙarin in an ce mutum mai gaskiya ne an san kashi 90 cikin 100 ko fiye da haka mai gaskiya ne amma wata rana zai iya yin ƙarya to sai Allah kawo jumla ismiya wa inna ta'kidi ne na inna la lamun ta'kidi ne sadiquna bai kawo fi'ili ba bai ce wa inna sadaqna ba saboda a nuna maka gaskiya Allah tabbata ta ce babu lokacin da za ta canza ba amma wanda ba Allah ba wani lokaci tana yiwa za a iya samun matsala ina fatan kun fahimce ni kuma dole sai mun yi hattara da wani lokaci waɗansu sai su yi amfani da balaga don saboda mi don saboda ɓata shari'a mine ne ɓata shari'a nan in an kawo ismul fa'il wani lokaci ba shi ke nuna sai mutum ya ci gaba da aikatawa ba domin waɗansu sun yi amfani da wannan sai sun ce ai Allah ya ce wasariqu wasariqatu barawo da barauniya kenan asariqu ismul fa'il ne in mutum ya yi sata so ɗaya ba za a yanke masa hannu ba kaga wannan kuskure ne azzaniyatu wazzani mazinaci da mazinaciya suka ce a ana nufin sai mutum ya yawaita yin zina kenan ya zan ismul fa'il sai mu ce a a ismul fa'il la yadullu ala al-kasra na biyu dama da Allah ce da as-sariqu da as-sariqa saboda yana da wahala galiban mutum ya zama to zinarsa ta farko Allah ya tona masa asiri yana da wahala mutum satarsa ta farko Allah ya tona masa asiri shi yasa aka yi amfani da ismul fa'il ba dan saboda sai mutum ya yawaitawa ba ina fatan kun fahimce ni duk abin da yasa aka wannan saboda ai tawili a daina yin aiki da shari'a in ta tabbata wannan kuma shirbi ne Allah shi muna tsari a wancan satin magana ta karshe mun kawo hadisi wanda yake ya zo cikin sunan ibnu majah da kuma majmu' zawaid wanda ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa idan mutum yana da ciwo na ciwon jijiyoyin katassara kamar yadda muka faɗa aya ta zo a cikin suratu Ali Imran na kullu ta'ami kana hillan li bani Isra'il illa ma harrama Isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-taura ai mun kawo wannan ko to sai muka nuna cewa akwai magani maganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a samu wato kafar baya ta akuya an gane ko da yake a arabiya muka ce don saboda ta kauye ta fi cin abu wanda yake ingantacce wanda ba a hada shi da wadansu abubuwa ba to amma ko ta birnin babu matsala za a yi amfani da ita a narkar da wannan naman nata a shashi kwana uku kafin a ci abinci zai yi wannan magani to kaga wannan abu ne wanda yake da muhimmanci da magani na zamani na addinin musulunci wanda nasu ya tabbatar da shi in ya inganta ya zan a matsayin addini domin to sai mu duba akwai hadisi na Umama bin Shuraik wanda yana cikin sunan Tirmidhi yana cikin sunan Ibn Majah yana cikin sunan na Abi Dawuda yana cikin Mustadrak na Imam al-Hakim yana cikin sunan Nisa'i an gane ko wanda hadisi dan an ruwaito shi daga kuma Tariq Ibn Shuhab an kawo shi ya ruwaito wannan hadisi a cikin sunan Nisa'i menene manzo sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah lam yada da'an illa wada'a lahu shifaan aw qala dawa'an babu wani ciwo fate Allah ya sanya mishi an gane ko magani To da haka wannan hadisi kaga ya nuna dole komai yana da magani sai dai in bamu nema ba kenan zaman da muka yi bamu neman magani ana kawo mana magunguna mu ne muka yi zaune addinin musulunci ya karantar da mu sannan akwai hadisi na Abu Darda da Ummu Darda kenan biyu kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah ta'ala khalaqa ad-da'a wad-dawa'a Allah ya halicci ciwo ya halicci waraka ko magani ina fata an fahimce ni to kaga wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fata dawo ku yi magani wala ta dawo bi haram amma kada ku yi magani da abin da yake haram kenan kaga wannan ya nuna bai dace mu nemi magani ta hanyar haram tunda an nuna muna ga abin da zamu yi a wata riwaya inna Allah ta'ala anzala da'a wad dawa to kaga wannan khalaqa ta nuna shi ya halitta anzala kuma tana nufin shi ya sabkar da shi ina fata an fahimce ni kenan wannan akwai asar na Abdullahi bin Mas'ud na cikin sahihul Bukhari wanda yake cewa Ibn Mas'ud inna Allah ta'ala lam yaj'al shifa'akum fi ma harrama alaykum to wannan kuma to yaya zamu yi da abubuwan da akwai wani abu wanda yake na samaye a cikin su kenan insha za a yi bai halatta ba amma amfani da shi tunda in an zuba alcohol ga jikin dan adam ai bai sashi maye ko to da haka wannan ba zai zama to haramun ba dan kakkace to ai alcohol wani lokaci in mutum bai da lafiya ana amfani da shi in za a yi ba mutum fashi wani lokaci ana yin amfani da shi akwai hadisi na wa'il ɗan hujir an gane ko daga babansa an gane ko ya zo tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana halarce yas'aluhu kenan wanda ke tambayan manzo sallallahu alaihi wasallam Suwaid bin Tariq ko Tariq bin Suwaid an yi sabani sai ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anil khamr kan giya fana hahu sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shi an gane ko fana hahu anhu ya hana shi daga giya mace ce a Hausa namiji ne a Larabci faqala inna natadawa biha yace muna magani da giya fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo yace innaha laysat bidawa ba magani bace walakinnaha da sai dai ciwo ce yana cikin sunan tirmidhi ina fata an fahimce ni to dan haka wannan ya nuna magani dole sai wanda musulunci ya yarda da shi amma akwai bambanci tsakanin sha da kuma zubawa a jiki mun fahimci wannan da kyau dan matsaloli ne masu muhimmanci wa inna la sadiqun haqiqa mu masu gaskiya muke ba ma yin ƙarya shi yasa in kaga aya ta zo ta saba mabinciken turawa kuma hakikatan ayan nan karara take to turawa suka yi ƙarya ba Allah subhanahu wataala ya ƙarya ba Allah ce fa in kazzabuka malam fa in kazzabuka fa qur rabbukum zu rahmatin wasi'a ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين الله سبحانه وتعالى فإن كذبوك إن سن قريتاك an gane ko faqur rabbukum zu rahmatin wasi'a kace ubangijinku ma'abucin rahma ne wasi'a wanda take mai yalwa fa in kazzabuka in sun karyata ka da wa ake shin ana magana ne da su larabawan makka ko ko ana magana ne da yahudawa sai waɗansu malamai suka ce ai yahudawa akusa ad-damir yarji ila aqrabi mazkur don an ce wa alal ladina hadu harramna kulli dhi dhufur to fa in kazzabuka alladhina hadu waɗansu malamai suka ce a'a abinda ake nufi fa in kazzabuka su larabawan da ake tattaunawa a kansu domin suna an ka ce wato qul azzakaraini harrama am al unsayaini am mashtamalat alayhi arhamul unsayaini am kuntum shuhada id wasakum Allahu bihadha faman azlamu mimman iftara ala Allah kadiban li yudilla an-nas bighairi ilm suka ce su ake nufi malaman tafsiri suka ce nan babu matsala na farko alwawu tana nufin mazaje an gane ko to sai malamai suka ce nan da maza da mata duka sun shiga ciki domin waɗanda suka karyata shi akwai mata daga cikin yahuda akwai maza daga cikin yahudawa akwai mata daga cikin wato mushrikan larabawa akwai maza min babu taglib an gane ko domin ba a ce fa in kazzabuka ba wa kazzabnaka to dukkan maza da mata sun shiga ciki sai malamai suka ce dukkan su sun shiga ciki domin duk mai yaki da musulunci in ya ya karyata mazo fa in kazzabuka faqur rabbukum tu rahmatin wasi'a an gane ko in sun ƙaryatar da kai kalima ta kazzaba tana da ma'ana guda biyu ko tana da ma'anoni ba mu sani ba ko fiye da biyu amma dai waɗanda ne mu muka tabbatar da su kazzaba yayi ƙarya ya ƙaryata kazzaba yayi jinkiri an gane ko bai yi saurin zuwa ba to fa in kazzabuka idan suka ƙaryata ka fa qur rabbukum zu rahmatin wasi'a anan wajen karatu baka cewa fa qul rabbukum wajen waɗansu wasu karatu domin nan akwai abin da ake cewa idghamu mutaqaribain kusa da juna suke faƙun rabbukum ake cewa ba ta faƙul rabbukum wa ƙun rabbi zidni ilma ina fata an fahimce ni wani ko sai kaji ya ce wa ƙun rabbi ya fitar da shi wannan shi na kace ma idgham mutaqaribaini kaka ce mun yi kuskure faƙun rabbukum kace ubangijinku kaga ya fara da ar-rabbu ar-rabbu shine ubangiji saboda shine muttafaqun alaihi abinda aka yi mi aka yi ittifaki tsakanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da su kafiran kafin a isa zuwa ga wato inda aka yi sabani faqur rabbukum kace ubangijinku zu rahmatin wasi'a yana da rahma wanda take yalwatatta haka ya faɗa a cikin suratul a'raf ko ba haka ba qala azabi usibu bihi man asha wa rahmati wasi'at kulli shay mala'iku suka tabbatar da wannan a cikin suratul ghafir rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladina tabu wattaba'u sabilaka wa qina azabal jahim wannan ce to me yasa aka kawo wannan magana ta mala'iku a'a can Allah ne yake magana nan ko mala'iku ne ake bada labari abu na biyu zai baka cewa mala'iku ba sa saba ma Allah don sun tabbatar da abin da Allah ya tabbatar la ya'suna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'maru shi yasa suka tabbatar da abin da Allah ya tabbatar to shi yasa an ce zu rahmatin wasi'a yana da rahama da take mai yalwa ta yalwaci komi amma sai wanda bai bukatar wannan rahama shi yasa ce fa sa'aktubuha lil ladina yattaquna wa yu'tuna zakata wal ladina hum bi ayatina yu'minun sannan kuma ya faɗa cewa wa mala'iku suka ce rabbana wa sa'ita kulli shay'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wa tabu sabilaka wa qina azabal jahim na ana nufin wato rahma wadda take khassa ba rahma wadda take amma ba dan rahma amma ta ga mai komai da komai shi yasa da aka ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin manzo an ce ba a turo shi ba sai rahama ga bayi to saka ta ayya yaki ya kashe wasu to ina rahama take a sai wanda bai bukatar wannan rahama mu fahimci wannan da kyau kuma rahama ne gare su da ba a yi musu gaugauto musu da azaba ba sun samu dan jinkiri a nan duniya mun fahimci wannan da kyau dan kun san tawili yanzu shina nan yayi yawa da nemo kuskure a cikin alqur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam Allah shi mun tsari malamai suka ce abin da ya kamata anan fa in kazzabuka in an karyata annabi ya kamata a kawo azaba an gane ko sai an kace to fa qur rabbukum du rahmatin wasi'a sai an ka gabatar da rahama dan saboda mi dan saboda ubangiji baya buƙatar mutane su azabtu mun fahimci wannan to amma duk da haka wala yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin ba a iya mayar da azaba ta ubangiji daga mutanen da suke mujrimai masu laifi wala yuraddu kenan asalin shi wala yaruddu zu ba'sin ba'sahu babu wani wanda yake sai ya maida azaba ta Allah in Allah ya niyya kawo ta babu shi shi yasa duk azabar da ta zo to shikenan babu wanda yake maida ta ina fata an fahimce ni wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu a cikin suratu Yusuf mai har da alqur'ani sai an ka ce wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimina kaga nan wala yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimina nan yuraddu ba'suna ana magana ne bi dhamiril khitab amma wala yuraddu ba'suhu bi dhamiril ghaibati ana bada labari an gane ko sai ka fahimci bambancin su an gane ko 'anil qaumil mujrimin daga mutane wanda suke mujrimai wannan aya tana dauke da wani uslubi da ake kira uslubut targhib wat tarhib shi ne kwaɗaitarsuwa da tsoratarwa. Da'awa ta ginu akan kwaɗaitarwa da rahama Allah da aljannar Ubangiji da buɗi na Allah kuma ta ginu akan tsoratarwa. Dole za a tsoratar, dole ni, dole za a wato ja hankali mutane a kwaɗaitar da su. Domin in malami ya ɗauki kwaɗaitarwa ita kaɗai, to za a yi matsala. Sai ga mutane kawai sun manta da azaba Allah kowa ya je ya shagalinsa. In kuma malami ya kasance kullum tsoratarwa yake sai a ce kai mallamin nan kullum ciran mu mutane cikin jahannama yake. an gane ko kaga abin ba zai ba a'a hada su ake yi sai dai in lokacin da aka ga sabo yayi yawa to sai a dauko ayoyin mi sai a dauko ayoyin azaba in aka mutane kuma suna abin nan sun guji sabo sai a kwadaitar da su zuwa ga karawa cikin aikin alkhairi amma hada su shine abin da yake uslubi na alqur'ani sai in hali wani lokaci ya kama na ayi wannan shi yasa zaka iya karatun uslubi wato abin da ke kara ma dalibi ilimi karatun uslubi zai saka ka samu ma'anoni masu yawa uslubin alqur'ani fi targhib wa tarhib uslubin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin da'awa shi yasa ɗaya daga cikin manyan manyan malamai na ƙasar Misra an gane ko ya rubuta littafi manhajun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi da'wa Hassan ɗaya daga cikin manyan manyan malamai an gane ko kaga manhajin zai taimaka maka ko ko manhajin kaza a cikin shari'a ta musulunci ko manhajin kaza a cikin fiqh ko manhajin malami kaza ko manhajin da'awa fi targhib wa tarhib ko manhajin malam wani a cikin littafinsa ko a cikin wani al'amari nasa in ka yi wannan za ka samu karatu mai yawa dirasatul asali ina fata an fahimci ne a cikin kowane fanni na ilimi akwai shi to ka ganan qur'ani ya kawo kwadaitarwa zu rahmatin wasi'a sannan ya kawo ni ya kawo tsoratarwa a cikin azaba mun fahimci wannan da kyau ko doki alqur'ani yana tafi tare da waɗannan abubuwa guda biyu Allah ce innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in kaga raghaban wa rahaba suna kwadayi suna kuma tsoron azaba Allah subhanahu wa ta'ala sai aka wusu wa yasta'jilunaka bis sayyi'ati qabla al hasana wa qad khalat min qablihim al masulat wa inna rabbaka lazu maghfiratin lin nasi ala dhulmihim wa inna rabbaka lashadidul iqab lazu maghfira kada ku rudu da rahama Allah dan an ce rabbuna an gane ko kada ku rudu da rahama Allah har azaba su zo ta same ku shi yasa ce wala yuraddu ba'suhu anil qawmil mujrimin wa inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un uslubi lil alqur'ani wala yuraddu ba'suhu anil qawmil mujrimin ba za a iya mayar da azaba Allah ba daga mutane da suke mujrimai masu laifi su ne kafirai a nan ga an gane ko to dan haka kuma al mujrimina ismul fa'il ne na al mujrim daga ajrama kuma sulati yana da kuwa jarama an gane ko sai a ce al jarimu mai laifi amma al qur'ani bai taba aiki da sulati ba sai dai da ruba'i ismul fa'il yana nuna al mujrimina sun dawwama akan banna in an yi musu wa'abi su ce ba za su bari ba to wannan kuma ita ce matsala wanda muke akanta an gane ko wanda shine yau abin da ake yakar musulunci da shi kuma shine musulmi suka kasa gano wa zon su samu su wato gano inda bakin zare yake na fita daga cikin matsaloli mun fahimci wannan da kyau abin da ake kallo shine aikin dan adam ba wai dangantakar dan adam da wata ƙasa ba ko da wani addini ko wani abu menene ya aikata menene hukuncinsa Allah ce wa qul i'malu fasayar Allah amalakum wa rasuluhu wal mu'minun abinda za a yi maka hisabi da shi a nan duniya menene aikinka a lahirawa aikinka in mun ce hisabi hukunci kenan a nan duniya ina fata an fice ni don ba a hisabi a nan in ba Allah ba shine da hisabi a lahira dan hisabi nan sai a yi mashi a kotu ko yan sanda ko abin da ya kama da haka hadisin Abu Huraira wanda ya zo cikin sahih Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah ta'ala la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum Allah bai jibin jikinku don shi ya halicci jikin jikin ba wani abu ne a wajen Allah dogo gajere fari baki da muke ta sukawa muke suka Allah ne muke suka don shi ya halitta hadha khalqullah fa aruni ma za khalaqa alladhina min duni wala ila suwarikum ba ruwan Allah da surar jikinku mai fadi fari baki da abin da ya kama da haka walakin yanzuru ila qulubikum da Allah yana kallon zukatanku a wata riwaya walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum tana cikin sahihi muslim ita ma Allah yana kallon zuciyarka menene ka kudurta kai musulmi ne ko kafiri menene niyyarka sannan menene ka zartas na aiki shine Allah subhanahu wataala yake kallo to amma kullum in ana son a yaki musulunci sai a ce musulmai ɗan ta'adda ne amma alhali ba musulmai ɗaya suke yin banna ba a duniya ina fata an fahimce ni yanzu misali an ce musulmi ɗan ta'adda ne sai mu ce a zamanin yakin duniya na biyu Hitler shi menene addinin Hitler Islam musulmi ne ko kafiri kirista ne ko ba kirista bane to biyasa ba za a ce ma kiristoci ɗan ta'adda ba ina fata kun fahimce ni Bush ya kashe mutane dubbai a duniya kuma Kirista ne, me yasa ba a faɗa muna addinin Bush ba, menene addinin George W. Bush? Kun ga wannan duk hayaniya ce, amma ana son a ɓoye musulunci ake yaƙa, in muna son mu ci nasara sai mu koma zuwa ga wane ne ya yi aiki. An gane ko, kada mu kalli wani abu, kada mu kalli ƙasa, kada mu ce addinin wane, kada mu ce jam'iyyar wane ya fito wuri kaza ko ko wane saboda ina ƙaunarsa ko ba na ƙaunarsa. Ina fata an fice ni, mu kalli qadiyya da dalilanta da abin da ya kamata a yi aiki da shi. Dr. Isam al-Bashir yake cewa ɗalibai waɗansu man kana ma'i qiddis wa man laysa ma'i iblis. Duk wanda a tare da kai kuna aiki tare da shi ko a jam'iyya ko a wani tsari na ku sai ka ce qiddis abin girmamawa ne. Wa man laysa ma'i iblis duk wanda ba tare da kai ba kai shaitan ne a wajenka. daga ina ka samu wannan saboda babu mizani na gaskiya kowa zaka zauna tare da shi inda ya daidai ka ce yayi daidai kuma ka zauna tare da shi ka bi shi inda kuma yayi kuskure ka neman masa gafara ina fata an fahimce ni wannan shine abin da ya kamata amma ba a ce wannan kaza ne ba musulmi su ne yan ta'adda alhali ana ta'addanci a kasashen duniya kuma ba sa magana inda musulmi suke da yawa in an taba kafirai kaɗan sai kaga duniya ta ta amma yanzu ana ana kashin musulmi a ƙasar abin nan arakan wanda ake kira birmani ƙasar burma mi ka ji duk inda musulmi ba su da yawa a Angola ana nan ana rusa masallatai na musulmi gaba daya ka saba ji ka saba jin labari ba su damu ba ina fata an fice ni saboda su waɗancan mutanen su ne ko ko dan ƙasa su a wajen su an kashe mutum daya duniya sai ta jiya amma kasashen musulmi ana kashe dubbai a yini me yasa duniya ba ta da labari me yasa ba a faɗar mutanen da ake kashewa wanda duk da alaka da ba a kallon wato aikin mutum wannan kuma hatsari ne babba Allah shi mu tsari shi yasa hadisin Abu Hurairah wanda ya zo cikin sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne mai tsawo a ƙarshen sai cewa man batta'a bihi amalu lam yusri bihi nasabu duk wanda aikin shi ya maida shi baya to ba zai ci nasara ba a turai aikin ka da ilimin ka shine matsayin ka ko da dan talakawa kake amma mu ina al'amarin ya wuce hakan ga an gane ko sai ka iske mutane su babu ruwansu uslubi ne a kalli ayyukan mutane a yi musu hukunci ba kuma a koma ba zuwa ga abin nan hadisi wanda ya zo ma cikin na Abu Huraira wanda ya zo cikin Sahihul Bukhari kuma ya zo cikin Sunan Nisa'i lokacin da shaitan ya zo ga Abu Huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaqaka wa huwa kadhub ko amma innahu sadaqaka wa huwa kadhub a riwaya ta Imam Nisa'i akwai at-taqdim wa at-ta'khir amma innahu kadhubun wa qad sadaqaka shi makaryaci ne kaga tabbata ƙarya wa qad sadaqaka amma yayi gaskiya kaga yin gaskiya ba shi ke nuna cewa mutum ya zama to abin nan ba almuhimmu ya ku ƴan uwa musulmi shine uslubi na da'awa na gaskiya mu kalli ayyukan mutane mu musu hukunci yahudawa da mushrikai sun fi kowa gaba da Allah sun fi kowa tsananin adawa da Allah لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا أما ده الله تاشي مغانا أكنسو تي مسو عدلش يهودا والله تي ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أنا الليل وهم يسجدون ونورية ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما التي منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون مشرككم التي ولا يجري منكم شنعان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا kada ku yi ta'addanci don saboda su mushrikai ne ake magana kansu sun hada ku ku shiga cikin haram an gane ko wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa huwa al-masdaru al-mafhum min i'dilu ay al-adlu huwa aqrabu littaqwa ku yi adalci shi da abin da ke bukata amma ina adalci yake yanzu illa man rahimallah shi yasa alqur'ani bai yarda ba ko kafiri ya faɗi magana malaman tafsiri suka ce a cikin suratul naml Allah ya ce balqis da ta ce innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla wa kadhalika yaf'aluna wadansu malaman tafsiri suka ce alwawu wawul atfi ita ce ta ce wa kadhalika yaf'aluna waɗansu suka ce a'a alwawu wawul istinafi ai wa kadhalika yaf'aluna Allah ya tabbatar da cewa haka suke aikatawa a wannan lokacin tana matsayin kafira wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin kafin ta musulunta na Allah faɗi wannan magana lokacin da tace rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a sulaiman lillahi rabbil alamin shi yasa in kuka dubi alqur'ani dai a takaice za ku ga mafi yawanci shi yasa qur'ani bai cika sunayen kafirai ba don bai da muhimmanci na farko sifofi ake kawowa saboda bai yiwuwa a ɗauki sunayen duk waɗanda suka yi laifi na biyu kuma saboda a suturta ubangiji na son suturta mutane an gane ko na uku kuma saboda ka gane abin da ake magana kan shi shine aiki babu ruwan Allah da wani abu shi yasa sai ka ji Allah ya ce waɗanda suka yi kaza waɗanda suka yi kaza Allah bai cewa wane da wane غالبا ما sauran kafirai su Fir'auna da Abu Lahab kalla baka ji suna amma az-zalimin inna Allah la yahdi al-qawma az-zalimin an gane ko bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa inna allaha yuhibbul muttaqin mai tsoron Allah duk inda yake Allah yana son sa shikenan magana ta kai amma ba a koma ana kallon wane ko dan fartin mu ko dan kasan mu ko dan jahan mu ko dan kwancilankin mu shine nahiya ko dan kabilan mu wannan duk ayaniya ce kuma matukan ba mu bar wannan babban gare da za a yi mu samu cin nasara ba Allah shi mu mai kyau malam wannan aya an nuna lokaci ya dan matso amma karanta ta mu dan yi bayani kadan sai yaqulu alladhina ashraku sayaqulu alladhina ashraku law sha'a Allah ma ashrakna wala abauna wala harramna min dunihi min shay wala harramna min dunihi ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرسون kafin mu ci gaba da bayani a wannan aya akwai wani bayani mai muhimmanci cikin ayar da ta gabata fa qur rabbukum zu rahmatin wasi'a wa la yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin an gane ko wato shine hada uslubi guda biyu wani lokaci ya kamata mutum ya zama to cikin tsoro fargaba shine lokacin da ya saba ma Allah lokacin da kai kusa mutuwa sai ka zama to cikin wato in kana akan aiki na da'a sai ka kyautata zato ga Allah ina fata an fahimce ni kenan ya kamata a zama to ahwal to da wannan ne zaka gane cewa alqur'ani bai ci karo da juna ba lokacin da Allah ya ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub Allah ya ce in an ambaci Allah natsuwa ake samu a amma a wata sura a cikin suratul anfal tace innamal mu'minuna allazina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum zukatansu za su kama tsoro zai kama zukatansu to kaga da yaya akwai matsala ala bi zikrillahi tatma'innul qulub a samu natsuwa kuma wajilat qulubuhum kuma zukatan su ji tsoro kaga kaga wani sai ce a to kaga dai harkar nan ta Qur'ani fa sai an bincika bi za bincika a wato abinda ake son a ce malamai sun yi bayani akwai bayani mai yawa kan wani lokaci ne kamata mutum ya zama to cikin sauna ko wani lokaci ne mutum ya kamata ya zama to cikin wato abin nan kwaɗayin rahama Allah duk lokacin da kaga kana ƙara aikin da'a to sai ka ƙara kwaɗayin rahama Allah duk lokacin da kake sabon Allah sai kai ƙara zama cikin tsoro da fargaba duk lokacin da mutuwa ta zo sai ka kwaɗe ta rahama Allah subhanahu wataala don ba a son ka mutu kana da kana da mummunan zato ga Allah subhanahu wataala anan abin da zamu ce akan wannan aya ko waɗannan ayoyin guda biyu da watan da alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah wadda a cikin suratul ra'd an gane ko da wato ala bi dhikrillah tatma'innul qulub sai da ambaton Allah ake samun natsuwa sai ga mutum bai sauraren alqur'ani wai bai ji abin da ake faɗa cikin alqur'ani waye ga ya maka sai mutum na jin abin da ake faɗa ke sauraren alqur'ani an gane ko to da kaka sauraren music yar keli da bob mali kana jin abin da suke faɗa lokacin da ake waka da wani yare wanda baka ji ai baka ji amma har da cananci kana sauraren waka da ake da cananci to shi ko wannan me yasa kake sauraren ta kuma in haka nan ne in nan baka ji to je ka nemi yaren da kake ji da shi ka saurari wa'azi hujja ce wanda ake kawo da ba ta gaskiya ba malamai suka ce idza zukira Allahu wajilat qulubuhum shine in aka ambaci azabar Allah wajilat qulubuhum nan kan sai halin su sai hankalin su ya tashi in suka sabi Allah aka kawo ayat ta faɗi abinda suka aikata wajilat qulubuhum hankalin su zai tashi amma kuma alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah lokacin da suke akan da'a Allah ko an ka ambaci rahama Allah ko ni'imar da Allah ya yi tattale ga masu imani, to tatma innu qulubuhum bi zikrillah haka za ka gane bambanci alƙur'ani ba wato shi tsoron da kwanciyar hankalin suna da alaƙa ne da halin da ɗan adam yake a cikinsa. Mun fahimci wannan ko? To wannan bayani ne wanda dole za mu kawo shi saboda muhimmancinsa Allah ya gane da mu. To lokaci ya ɗan matso ƙwarai bari makaranta aya sai ya ƙulu lazina ashraku da sannu waɗanda suka yi shirka za su ce kuma tabbas sun faɗa. a cikin suratul nahl Allah ce wa qala alladhina ashraku law sha Allahu ma abadna min dunihi min shay'in nahnu wala aba'una wala harramna min dunihi min shay Allah ce za su ce sai sun ci amma kai ko danka kace sai ya ce yana cewa kai babu wancewa kaga kai kuma law sha Allahu suka ce ai da Allah ya so ma ashrakna da ba mun shirka ba wala aba'una ko iyayen mu sun shirka ba wala harramna min shay'in ba mu haramta komai ba an gane ko to cikin annahl akwai min dunihi min dunihi sai Allah mai manta ko mai kawo min dunihi dake cikin suratul nahl Allah ce to kazalika kazzaba alladhina min qablihim haka waɗanda suka gabace su ko waɗanda na gabace su suka ƙayyata kazzaba alladhina min qablihim ay anbiya'ahum ko kazzabu ayatina wato sai ka kaddara abin da suka ƙaryata sun ƙaryata waɗanda suka gabace su ayoyin Allah ko manzannin Allah hatta zaqu ba'sana har sai lokacin da sun ka dandani azabar su dukkan annabawan da sun ka wato annabawan da an ka ƙaryata sai ka kalli kafirai ba za su dawo ba sai sun dandana azabar Allah subhanahu wata'ala kulka ce da su hal indakum min ilmin shin kuna da wani ilmi ne fatukhrijuhu lana sai ku fitar da shi gare mu in tattabi'una ba komai kuke biwa illa dhanna sai zato wa in antum illa takhrusun ku ba komai kuke yi ba sai ƙaryace ƙaryace da kirdado da riyawa at-takhminat wadh-dhunun kuke yi malamai suka ce wannan aya ta zo ne saboda in aka kai mutum ƙarshe ga hujja to sai shi koma shi laɓe ga abin da yake ganin hujja ce gare shi suratul an'am da ta koro makiyan Allah ta kama ba su hujjoji an gane ko ta kama kawo hujjojin da suke nuna shirka ba gaskiya bace ina fata an fahimce ni duk inda suka faɗi wata magana sai a ce ga raddin da zaka musu wa qalu laula unzila alaihi malak ko ba haka ba walau anzalna malakan laqudi al-amru thumma la yunzaruna an gane ko wa qalu laula unzila alaihi ayatun min rabbih qul inna allaha qadirun ala an yunzila ayatan walakinna aktharuhum la ya'lamun ko ba haka ba wa qalu ma fi butuni hadhihi al-an'am khalisatun li dhukurina wa muharramun ala azwajina suka ci gaba da taya Allah duk ya bata wannan kai karshe da suka kai inda an kai iyaka tika tika tik ko ba haka ba mutun yace naqiya sai sun kace law sha Allahu ma ashrakana Allah ne ya so tunda an ce komai sai Allah ya so to dan haka da Allah ya so da ba mu yi shirka ba to hujja ita ce za ta zo da bayani sati mai zuwa in Allah ya kai mu dare abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh